dare ta asabai a wajen gado a wajen gado da walici yadda ake jeranta asabai ta fuskar nisba da kuma ta fuskar walici an gabatar da asibci da yake samuwa ta fuskar haihuwa wasu wanda yake kasancewa ta fuskar zamowa uba ba shi ne abin gabatarwa akan uba a wajen gado asali za a ce ɗa yana gado da asibci uba ma yana gado da asibci amma tun da yake uba ba da za a yi a kore shi kuma tsarin gado da asibci ba da za a yi iri biyu masu gado da asibci su haɗu waje ɗaya dole wanda yake ya fi kusa ya kori wanda yake bai kai shi a kusaci ba to anan tunda uba ba korarsa za a yi ba sai a ce shi sai koma gado da farilla kawai a kyale ɗan ya gado da asibci kuma ba sai lalle ɗa ba ko ɗan ɗa ne ko ɗan ɗan ɗan ɗa ne tare da uba to shi ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa shi ne zai gado da asibci uba sai koma ya gado da farilla to wanda ya kusata ta fuska biyu ya kusata da sababi biyu ya fi cancanta da gado fiye da wanda yake shi da sababi ɗaya ne yake ya haɗu da shi mamacin in ya zama sun daidaita to sai a ce shi wannan sai a gabatar da shi shi yasa misali ana gabatar da ɗan uwa shige ɗan uwa li'abi ko ɗan ɗan uwa shige ana gabatar da shi akan ɗan ɗan uwa li'abi to wanda yake a ciki na fi kusa to ana gabatar da shi akan wanda yake a nesa bisa wanda yake na biyu an san shi a na biyu shi yasa ɗan uwa wato ɗan uwa ɗan ɗan uwa yake abin gabatarwa akan ɗan ɗan ɗan uwa hakanan kuma dangane da wajen ammi umuma wannan ya zama dan aminsa ne na kusa wannan kuma dan aminsa ne na nesa sai a gabatar da dan amin na kusa akan dan amin na nesa sai zama a gabatar da shi bisa dan amin na nesa ba ma dan amin ba shi dan ami na kusa ai ya kori ami na nesa dan ami na kusa ya kori ami na nesa an fahimta ko yanzu misali a ce akwai mutum da ake kira zaidu zaidu dinnan ya haifa amuru da bakaru shi kuma amuru dinnan ya haifi ya'ya biyu musa da awwalu da sani shi ma bakaru ya haifi nasu ya'yan musa matsalan da salisu da rabiu su ma wa'annan suka haifi nasu su ma wa'annan suka haifi nasu yanzu ala kulli halin dai dan amur din nan za a ce duk wanda yake ya fito daga amur a duk kasan da za a ce ai dan amine yake ga duk wanda yake ƴaƴan bakaru ne duk kasan su din nisan su to amma koyaushe a wajen gado idan akwai wanda yake an haɗu da shi a kaka to sai a gabatar da shi akan wanda shi an haɗu ne da an haɗu da shi ne a uban kaka haka nan akwai wanda yake an haɗu da shi a uban kaka to sai a gabatar da shi akan wanda shi an haɗu da shi ne a kakan kaka sai a gabatar da shi ko da shi wannan wanda aka haɗu da shi ɗin a misali a kaka ƙasa yake ƙasa ƙasan ƙasan ƙasan ƙasan yake to sai a gabatar da shi akan wanda sai a uban kaka aka haɗu da shi kamar yadda dan dan uwa ko da li'abi ne kaga ya kora ammi ko da shakiki in akwai dan dan uwa li'abi ammi shakiki ammi shakiki ma ba zai gado ba saboda me yasa shi dan dan uwa ai an haɗu da shi ne da mamacin a uban mamacin tunda mamacin a uban mamacin ya haifi wannan wanda ya mutu ya haifi mamacin ya haifi kuma uban wannan shi yasa sun haɗa nan shi ko ammi ai ba su haɗu ba da mamacin sai a kaka kakan mamacin shine ya haifi uban mamacin ya haifi ammun mamacin shi yasa wanda aka haɗu da shi a uba sai a gabatar da shi akan wanda aka haɗu da shi a kaka ko da wanda aka haɗu da shi a uban ya yi ƙasan ƙasan ƙasan ƙasan shi ko wanda aka haɗu da shi a kakan kai tsaye a wato an haɗu da shi a kakan ba wai wanda yake ya yi ƙasa ba shi yasa idan mutum ya mutu ga ɗan uwan ubansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ma da uban ga kuma ɗan ɗan uwansa li'abi dan dan uwansa li'abi eh to yanzu gadan na dan dan uwa li'abi ne wannan dan uwan uba ya zama ami kenan ga mamacin ami shagege shi ba zai gado ba dan dan uwa li'abi ma ya kori ami shagege eh to haka nan kuma yanzu shi amun nan ‘ya'yansa sun kori wanda sai a kakan a wato sai a uban kakan mamacin aka haɗu da su ko 'ya'yansa ne sun kori wannan hakanan kuma su ma wannan ko da 'ya'yansu ne ko da na kasan kasa ne sun kori wanda sai a can sama aka haɗu da su to shi yasa a gaba ɗaya wajen asirci ɗa shi ne abin gabatarwa shi yasa zaman akwai ɗa ba sauran mai gado da asirci waɗanda ake faɗa za su gado da asibcin nan goma sha ɗaya da suke sama da ɗa sai zama ya kore su daga gado shi uba zai gado da asibci to amma akwai ɗan kuma sai ya koma gado da farilla kawai nan da ya samu ya tsira amma tun daga ɗan ɗa ɗan uwa shakeke ɗan uwa li'abi ɗan ɗan uwa shakeke ɗan ɗan uwa li'abi ami shakeke ami li'abi ɗan ami shakeke ɗan ami li'abi mai yantawa namiji mai yantawa mace duk in akwai da sun fadi daga gado ba za su yi gado ba sai kuma ɗan ɗa in ba ɗa to ɗan ɗa shine abin gabatarwa ko da ko ya yi kasan kasan in akwai ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗa to duk wa'annan da ya nasaba da shi guda goma nan ya kore su ba za su yi gado ba dan washe gigi ba zai gado ba dan walabi ba zai gado ba dan dan washe gigi ba zai gado ba dan dan walabi ba zai gado ba ammi shagigi ba zai gado ba ammi abi ba zai gado ba dan ammi shagigi ba zai gado ba dan ammi abi ba zai gado ba mai yantawa namiji bai gado ba zai gado ba mai yantawa mace ma ba za ta yi gado ba duk irin yanda yake nesa da mamacin matukar da jikansa ne ko jikan jikan jikansa ne ya zama duk maza ne kuma tsakanin ba mace to sai uba bayan ɗanɗa sai uba uba shi kuma a in akwai shi duk mutum goma ɗin nan da suke sama da ɗanɗa a babin masu gado da asibiti to ba duk ba za su gado ba ya kore su in akwai uba dan uwa shakiki ba zai gado ba dan uwa labi ba zai gado ba dan dan uwa shakiki ba zai gado ba dan dan uwa labi ba zai gado ba ammi shakiki ammi labi dan ammi shakiki dan ammi labi mai yantawa namiji mai yantawa ta duk wa'annan ba za su gado ba hakan nan ma kuma shi uba ya kori na sama da shi inda ake lissafa su shine wa kaka ya kori kaka yasa shi uba kai tsaye ya kori wa'annan mutum goma sha ɗaya ya kori ma wasu guda biyu da ake lissafa su daban su ne shakikiya da li'abiya hakanan kuma a ɗaya ɓarin ma masu gado da farilla kadai shi kuma a nan mutum nawa yake kora a ɓangaren masu gado da farilla kadai mutum nawa yake kora dawa kuma a masu gado da farilla kadai wanda malamai suke lissafawa tara ya yadda uwa kaka uwar uwa kaka uwar uba dan uwa dan uwa ummi yar uwa ummiya miji mace su tara to sai kaka ta bangaren sa shi yasa a nan ma wannan mutum tara ya kori uku ga wannan guda biyu ya kora ga ɗaya da yake samansa kaga ya kori wa'annan guda shida can kuma masu gado da asibiti kadai ya kori mutum goma ya sa mutum goma sha shidan nan matakar akwai uba ba za su yi gado ba wanda zai iya gado da uba daga ɗa ɗan ɗa ya ɗaɗɗa miji mace sai kuma wa uwa to wayannan su za su iya yin gado ba sai kaka ta wajen uwa su wannan guda takwas za su iya yin gado ko da akwai uba ko da akwai uba don sun haɗu da uba bai isa ya hana su gado ba sai ma wasu a cikinsu da za su iya hana shi ya gado da asirci su mai da shi gado da farilla to sai kaka na wajen uba ko da ya ɗaukaka kaka na wajen uba shi ke bin uba a wajen asirci wa misluhul iwatu sai dai shi ba a kyale shi ya zauna kawai ba ganin ya fara tsufa an kawo masa wani nau'i kamar na raini an ce ga yan uwa nan ma su daidai suke da shi dan uwa shigege ko dan uwa li'abi daidai yake da kaka a babin gado isamuhu lahu yanda za su yi mukasama da shi da su da shi da su za su raba dukiya yadda aka yi bayani a kansa a baya dangane da gadon yan uwa ana gabatar da shakiki inda yake akwai inda yake akwai shi sannan in ba dan uwa shakiki to sai dan uwa li'abi inda yake ba shagege in ku akwai shagege shi dan wali abi ya fadi daga gado shi shagege kenan yana koran mutum nawa shagege gutun nawa yake kora a ga shi abin mamaki a duk masu gadon nan da farilla kadai ba wanda yake kora ko sai dai masalan ya hana uwa cin sulusi in ya in sun kai su biyu amma dai da ya yadda uwa kaka uwar uwa kaka uwar uba dan uwa al'ummi al'ummi namiji al'ummi ya mace a miji mata aure shagigi baya kora su daga gado a masu gado da farin lafa wani lokacin da asibci shine shagigiya li'abbiya to anan ya kori li'abbiya sannan kuma a nan masu gado da asirci kadai ya koyi mutum tara da suke sama da shi shi yasa shi shagege a takaice kenan yana koran mutum goma a gado ya kori li'abi ya kori dan dan uwa shagege dan ya kori dan dan uwa li'abi ya kori ammi shagege ya kori ammi li'abi ya kori dan ammi shagege ya kori dan ammi li'abi ya kori mai yantawa namiji ya kori mai yantawa mace sannan kuma ya kori li'abiya to wayannan iyaka wanda yake kora kenan sauran magada goma sha hudu duk sa iya yin gado da dan uwa shakiki sai dai su a cikin su ma a samu wanda za su kore shi amma shi dai bai da wanda zai kora a cikin ragowar sha hudun nan to inda yake ba dan uwa shakikin ko sannan shine sai dan uwa li'abbi sai dan uwa fabnu shakikin fabnu shakikin gyara ne fabnu shakikin bayan nan sai dan dan uwa shakiki fabnu ahin shakikin to an shafi ahin din ne wato aka kawo sifarsa shine shakikin fabnu shakikin sai dan dan uwa shakiki shi ke bin la'abi a wajen dan uwa la'abi a wajen gado sannan ɗan ɗan uwa li'abi in ya zama sun daidaita amma in ba daidaici to wanda kuma yake kan gaba shine abin gabatarwa sai a gabatar da shi ko da shi li'abi ne an fahimta idan wannan ɗan ɗan ɗan ɗan uwa ne amma li'abi wannan ko ɗan ɗan dan dan dan uwa ne shagege to wancan na li'abin asan nan sai a gabatar da shi saboda ya fi kusa da daraja a gane su 'ya'yan 'yan uwa da aka faɗa gadon su magana ce wanda yake ta miƙe ba dan an ce dan dan uwa ba wai ana nufin sai ainihin wanda dan uwan kawai ya haifa ba jikan dan uwa ma zai gado jikan jikan jikan dan uwa ma zai gado matukar dai maza ne tsakanin su yawa duk ya ya haɗu da su ne ta iyaye maza ba inda mace ta shiga tsakani to wannan duk yana da damar ya gado to in ya zamo sun daidaita a matsayi to wanda yake shi can a sama sun an haɗa uwa da uba to sai a gabatar da shi kan wanda uba kawai aka haɗa amma in ya zamo ba su daidaita ba to wanda ya fi kusa ce shi za a gabatar da shi ko da uba kaɗai aka haɗa ko da uba kaɗai aka haɗa sannan ma'abucin ciki wanda yake ya fi kusa wanda yake ya fi kusa bayan nan wato inda yake an bambanta inda yake sun haɗu ya zama an bambanta to wannan sai a gabatar da wanda ya fi kusa ko da la'abi ne akan wanda ya kusacinsa bai kai haka ba ko da shi shakeke ne sannan sai ammi bayan ɗan ɗan uwa la'abi sai kuma ammi shi kuma shakeke sannan ammi li'abi sannan ɗan ɗan sannan ɗan ami shi ma kazalik ana gabatar da shaƙiƙi bisa li'abbi haka nan ana gabatar da ɗan shaƙiƙi bisa ɗan li'abbi in an samu daidaita ko yaushe to shaƙiƙin ake gabatarwa kan li'abbi amma in an samu bambanci to wanda ya fi kusa ake gabatarwa kan wanda yake nesa ko da shi li'abbi ne sai amin mahaifi ga wanda ya mutu sannan kuma ɗan ammin mahaifi shi ma dai haka sai kuma ammin kaka sannan ɗan ammi na kaka haka na abin yake ta tafiya har ƙarshe sun mai lihin baitu malik sannan baitul mali ne ke bin wa'annan duk wa'annan in ya zamo babu su to sai a ce sai a kai ga a dukiya ga baitul mali fi usulihi itkun ulim amma fa inda ake cewa a kai ga baitul mali in an rasa yanci da aka sani a shi wanda ya mutu ba yan tashi aka yi ba hakanan kuma a asalansa wani a cikin iyayensa ko kakanninsa ba yan tashi aka yi ba amma in yantawar aka yi to wannan gadon sai ya koma ga su wanda suka yi yancin nan ko magadan wanda suka yi yancin nan sai gadon ya koma gare su shi dai a hakikan lamari bayan da za a yi a ce mamaci ya rasa magaji amma abin da ke faruwa shine ba a sani ba ba a sani ba amma ba haka ba tunda duk mutane asalinsu ɗaya ne dole mutum in ya mutu in bai bar ammi bai bar dan ammi ba bai bar dan ammin kaka ba a ƙarshe dai za a samu dan ammin wani can daga cikin kakanninsa a raye a duniya to amma in ba a sani ba a sharaɗin tabbatar gado ya zam an san da ya aka hannu tsakanin wanda za a gada da kuma shi wanda zai gada in ba a sani ba ya za a yi kenan dole shine aka ce sai a koma ga baitul mali a ba a kai a dukiyar ga baitul mali to to wannan galibi abinda ake cewa a yi sai a yi sulhu don shigen irin wannan ma ya auku tun da can ma zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam da sashen hadisai yake wanda abinda aka ce a yi a sannan kawai shine to aje a yi sulhu kawai a ga kawai ya ya dace a raba musu ta fuskar maslaha kawai a raba a sannan tunda ta yiwu ba wanda ya rage wanda ya san ma ya asalin haduwar take ya asalin haduwar take an san dai an haɗin an san dai an haɗin amma ba a san ya haduwar take ba kuma ta yiwu irin wannan a samu wani gadon sa dewa wani kuma ɗan kaɗan ne eh saboda amma dai yana da gadon yana da gadon to to da irin wannan sai dai a ce a yi sulhu kawai ita ce kawai mafita to
بالله